جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته غر الميامين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo da jinjina su ƙara tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai mai kaddara abin da ya so a lokacin da ya so ko an ki ko an so babu shakka ina cike da farin ciki da annashuwa samun kaina a wannan babbar garka garkar kakanmu alhaji shidan babban aminin kakana alhaji saluhu allah ta'ala ya gafarta mishi shi kuma alhaji lishidan allah ya ƙara mai lafiya domin walimar ɗan uwa Abdulazizi ta Armenshi muna fatan Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure ya ba su zira ɗaya ba muna tawassuli da ayyukan alkhairin mu Allah ta'ala duk wanda ya yi aure yana nuhin kamun kai Allah ka ba shi abin da zai ci da iyalan shi gaba ɗaya ya kula da iyalansa a yau kuma ranar talata ce uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar babban jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda ya yi daidai da 26 ga watan takwas miladiyya aihuwa isa ɗanna na maryamu alaihi salatu wassalam 2025 gwani mustapha bashir ya gabatar da karatu mai tsada wanda da za mu tashi a kan shi to ya isar domin babu karatun da ya fi tauhidi tsada a duniya al'imamu shafi'i allah ta'ala ya gafarta masa wanda ya mu shekara 204 hijira daga makka zuwa madina da ya karanta wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr yace da Allah bai sabkar da wata sura a cikin alqur'ani ba sai wannan sura ta tauhidi da ta ishi musulman duniya gaba ɗaya duba ga mahimmancin dake da tauhidi isa Allah ta'ala da ya tashi bayyana wa musulmai mahimmancin tauhidi sai ya ce ban bukata komai ga aljannu da mutane sai dan ɗansu bauta mini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljani da mutum ba sai dan ɗansu bauta mini bauta kawai ake so gare ka ka zo duniya ka yi bauta ka yi ƙoƙari ka koma lahira kana mai bauta ga Allah ta'ala kada a tadda ka lahira a taddo sijilli inka littahin aikinka ya zan babu komai ciki banda shirme da sarbe Allah ya kare mu abinda zan yi karatu akan shi shine shawarwari guda goma da hanyoyi guda goma waɗanda ke wanzar da jin daɗi tsakanin ma'aurata babu shakka ‘yan uwa idan muka dibi yanayin mu ta yau da gobe za mu ga cewa aure ya samu matsaloli a ‘yan shekarun baya-bayan nan musamman ga wasu matasa waɗanda ba su samu nina ba a tafiyar rayuwar yau da gobe ɓangaren maza da ɓangaren mata wanda za ka ga an yi aure yana son ta tana son shi amma ƙarshen khatimar sai rabu da ita shin ya rabu da ita ne don bai son ta a'a yana son ta sai dai wasu ababe ne da ba a bashi shawarwari a kansu ba bai iya haƙuri a kansu ba ita kuma bata iya haƙuri a kansu ba sai a fara ta dama juna jiyoji har a samu matsala ya ce bai ɗaukar reni ita ma ta ce ba ta ɗaukar reni ‘yan uwa masu albarka idan muka dibi rayuwar iyayenmu da kakanninmu rayuwa ce da aka yi ta cikin girmamawa da soyayya sai ka iske lattizo ya shekara arba'in da matashi ba ta taɓa tashi ko so guda ba amma ba su yi soyayya kwana arba'in ba shi kuma yanzu zai yi soyayya shekara goma da ita shekara shidda da ita amma zai kasa haƙurin shekara guda in ta yi mai lahiya kurutu ‘yan uwa wa'yannan matsaloli suna ci ma duk wani malamin addinin musulunci tuwo a ƙwarya mutuwa aure wanda a shekarar bara sama da aure dubu da ɗari tara ana lissahi ya mutu a cikin wannan gari kaga wannan matsala ce babba wanda ya kamata malamai su tashi idan aka samu irin wannan munasaba ta sabon aure a faɗakar da matasan su gano cewa to auren nan wata amana ce Allah ta'ala ya ba su ita ma ta san amana ce haƙƙi ne ta yi ƙoƙari ta sauke wannan haƙƙi shi ma tsohon auren wanda ya jima da aure da yawa wani ya yi aure bai ma san mai auren ba wani ake ba da labari ya aure wata yarinya to duk wanda ya huce sai ya ce mai wani sai ka ci gaba da haƙuri baban shi ya ce wani aure ho sai haƙuri yayan shi wani aure sai haƙuri ka ci gaba da haƙuri da ita to yayan amaryar abokin shi ne sai ya kira shi ya ce abokina wai ƙauna kama haukaciya ce ya ce alahiyar talau ba ta da wani rashin lahiya ya ce alahiyar talau mi ka faruwa kai wa ga tambaya ya ce to na ga duk wanda zai min magana sai ya ce in yi haƙuri da ita sai ka ce wadda ba ta lahiya abu da ina son ta tana so na sai aka ce a to a kyale shi da an kwambi zai gano karatun ai iri ɗaya ne da ya gidan annabi kuna da labarin ai annabi ai ko mai ai annabi wanda da ya aurenta ya ce ai duk garin nan babu wadda ta hita imani ai annabi ce da lokaci ya yi da an yi isha'i ya ce a mu mun shige ai annabi gare mu kaji sai da ya kai inda karhe ɗaya ka kai majalisa ya zauna fada a ce wai ina annabi ce annabi ko ya iska kaga lalacewa ta kai lalacewa ‘yan uwa masu albarka addinin musulunci ya bayyana mana tushe da fandishin na rayuwar aure ya ce babban fandasiyon na rayuwar aure shine almawaddatuwar rahma soyayya da jinƙai babban harsashi wanda addinin musulunci ya ƙarfafa a cikin rayuwar aure shine soyayya da jinƙai abin da yasa Allah ta'ala ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da jinƙai a tsakaninku saboda lokacin da kaga yarinya kana son ta to nan soyayya ce ke aiki ka gani kana so ba wanda ya isa ya raba ka da ita to amma bayan an yi aure da shekara ɗaya ta aihu biyu ta aihu uku ta aihu biyar mi zai zo baya shine jin kai tausayi kullum ka dinga tausaya mata cewa yadda ka ɗauko ta yanzu ba haka take ba ba irin yadda su suke tunanin ba kai kakka zan mai tunani irin mace ita mace kullum jin take yadda take da haka nan take yanzu ko yanzu ka sake ni dubu na jira ita a kwakwalwarta wadda ba ta ci gaba jin take yadda ka auro ta tana budurwa yan shekara goma sha shidda ko sha bakwai ko sha takwas ana cincirindo bakin gidansu to har yanzu jin take in yau sake ta dubu suna jira bata san ba dubu ke jira wallahi sai ta kashe auren ta dawo gida ta yi tuya kosai ta yi tuya masa ta yi tallan kwai da kwai ta yi tallan mangwaro ta yi tallan mankani ta je ta yi yawon gantali ƙarshe a barta ta koma cewa lahi kana zaman ka lahiya gidanka kaza ka- ta koma zargin kanta muna ganin su da yawa waɗanda aka yi ba su haƙuri dan Allah ta yi haƙuri ta ƙiya ƙarshe ta ka- ta kashe aurenta ta koma yawon talla Allah ya dacar da mu ‘yan uwa masu albarka addinin musulunci sai ya ce mu yi zamantakewa da mata bil ma'ruf da kyautatawa وعاشروهن بالمعروف
Allah ya ce ku yi mu'amala da matanku da kyautatawa kyautatawa ita ce magana ta kwarai kyautatawa ita ce ɗabi'u na gari kyautatawa ita ce kulawa da ciyar da ita kulawa da tufafinta kulawa da tausasa zance idan kana yi mata magana wannan shine ma'arufin da Allah ta'ala ya ce a yi wurin mu'amala aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasici ga mata ya ce ina yi muku wasici ga mata ku riƙe su da alkhairi istausu bin nisa'i khaira Allah ya ce ina yi muku wasici da mata da alkhairi ku riƙe su da alkhairi idan ka ga abun da baka so gare ta kai haƙuri ƙauna ce ɗiya ce ‘yar uwa ce ga wani don haka wa'annan nukutoci guda goma da za mu tattauna a kansu sun shahi mai aure tsoho da mai sabon aure da ma kowa ta shaha da wanda maka shirin auren sai ya ƙoƙari ya yi shirin sanin cewa aure ba ho- kawai da an yi aure shi ke na an ƙare ba a akwai ayyuka gaban shi abu na farko ‘yan uwa masu albarka shine ƙoƙarin tabbatar da aƙida ta addinin musulunci a cikin zamantakewa aure shine karatun da malam Mustafa yayi a farko ƙoƙarin kulawa da addinin ɗiyar da kan rabo da uwayenta ƙoƙarin kulawa da karatun ɗiyar da kan rabo ta da uwayenta wajibi ne ka yi ƙoƙari ka kula da wannan jani domin yana da muhimmanci da yawa daga cikin mutane bai damu ya auro yarinya ta yi sallah ko ba ta yi sallah bai damu ba hissa za ka ga magabata waɗanda suka san babban mas'uliyar da ke kansu da an aura mai yarinya ya tada ta sallah asuba in lokacin azahar ya yi za ka ga tun da sa- tun- tun da sanyar sahiya da an yi azahar zai zo cike ya sallah in ba ta yi sallah ba ta san goranta zai fara tsananta mata a nan domin shi ne abu na farko wanda in ya gyaru komi ya gyaru in ya lalace komi ya lalace wani bai san mata shehu ba ta sallah ba bai san ba ta sallah ba ita ma ba ta san mijinta ba ta bai sallah ba saboda ana ɗoka sallah ba wani abu ba ne wanda ya kamata a tsananta a kan shi Hissa yanzu ya karamta ka ji wanda auren shi ya mutu da yarinya akan ba ta sallah amma aure yana mutuwa saboda bata mai da huwa ba aure yana mutuwa saboda ta ki kwanciya da shi kuma ya karamta ka ji wanda- wadda aurenta ya mutu saboda mijinta bai sallah amma aure ya mutu kan bai cida ta kadiba ka ga magabata wadda mijinta zai yi ta ce ka je ka nemo in ka samu halal komi karancin shi ka kawo in baka samu baro shi haramun komi yawa ta baro ta ba mu san magabata kenan magabata waɗanda mutum ke sallah da ɗan ƙyalle guda matar shi ta yi haƙuri da wannan talaucin in zai na sallah ƙyallen da ke musu sallah da shi da ita ɗa guda ne in zai na masallaci ya ɗoka ya ta yi sallah tare da annabi idan ya ƙare ya dawo ya bata ita ma ta yi sallah shi ɗaya ne gare su wanda za a ci wa dai a zo a gani wata rana sai ya juma bai dawo gida ba sai ta ce mai mai gida lahiya baka zo baka da da wuri ba sai ya ce mata wallahi wani abokina ya tsaida ni yana tambaya ta wai ya ne naga da an yi sallah ka ta haitsam ya ce abin da yasa wallahi muna cikin talauci dan kyallen gashi ɗaya ne gare ni in na yi sallah in zo in ba matata sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ubangijinka zaka kai ƙara ga mutum to wallahi ban iya zama da kai auren da ya mutu kenan sanadiyar ita tana iya haƙuri da talaucin mijinta amma ba ta iya haƙuri da rashin addini to ya kamata 'yan uwa mu gano cewa addinin musulunci shine farko sallah ita ce farko wa mamalakata aimanuku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ta gyaru to mutum ya tsira in ta lalace komi ya lalace wajibi ne ga ma'auraci ya yi ƙoƙari ya koya matar shi sallah ya dinga zauna wata ran ya kalla waya take sallah wani washi turar da aka kame mata bai taɓa tsaya gani waya take sallah ba sallah ga daidai aka yin ta ko ba daidai aka yin ta bai taɓa tsaya gani take sallah ba shi dai babu ruwan shi in ya hita an samu abinci a kawo ta yi wanka ya kalle ta shikenan amma ya binciki addinin ta ba nan na ake ba wannan shine abu na farko ƴan uwa masu albarka abu na biyu tabadulul kalimat tayyiba wajibi ne ma'aurata su dinga musayan kalimomi masu daɗi tsakaninsu kalimomi masu daɗi tsakanin ma'aurata mahi yawanci a irin yankunan da muke rayuwa suna ƙarewa ne wata uku bayan aure kalima ta ina son ki kalima ta cewa Allah ya saka miki da alkhairi ko Allah ya saka maka da alkhairi yana ƙarewa ne tsakanin wasu ma'aurata wata uku bayan aure yanzu daga nan shi ya zama malam Hashimu dan galille akwai wani da ake cewa malam Hashimu dan galille duk abin da ta yi ba ta yi daidai ba in ta yi dariya ya ce ni zaki dariya oke kenan tun da na da da gona yanzu ni za ki kalla ke dariya an samu matsala ita ma ta zama ya ganin layi duk abin da ya mata bai daidai ba to malamai suka ce wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ci gaba da waɗannan maganganu na ƙwarai tsakaninmu da matanmu yadda ka san lokacin da kafin ka auro ta kana yin ɗan san minutes munci ɗari ɗan ɗan vendezer ai matasa sun san shi ƙarhe goma na dare ya ta ya sa dala ishirin a bashi wani farfe ya koma gehe duk labarin da a cikin ƙwaloshi su ya ƙare da ƙarya da wanda ya sani da wanda bai sani ba za a ƙirƙiro shi to yadda ka san a wannan lokacin ba ka son ka gayi abin da zai bata mata rai ita ma ba ta son ta gaya ma abin da zai bata ma rai to haka bayan aure ana son wannan kalimomi na kwarai su ci gaba da dorewa isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka walakantar da abun alkhairi komi karancin shi walau an talqa akhaka bi wajhin talq koda ka hadu da dan uwanka da sakakkan huska ne to bale mataka wajibi ne mu yi kokari mu iya maganganu tsakaninmu da mazanmu tsakaninmu da matanmu wata ita bata iya magana ba haka nan na za ta dinga sakato mai ita ka taho kacce mi haka nan na za babu wani tattausan lafazi akwai wata uwa da take ba diyarta wasiya take cewa ya ya bunayyati alini kalamaki li zaujiki ki tausasa zancenki ga mijinki in za ki yi magana ki tausasa wa mijinki magana wata kuma ta ce maɗiyatta ma kunna na du'u azwajina illa kama ta du'u umara'akum ta ce wallahi mu ba ma kiran mazajenmu sai kamar yadda kuke kiran sarakunanku a lokacin daure in mijinta ya dawo ranka shi daɗi Allah ya jima da ranka an dawo oga mai gida haka ne kalimominsu matan daure wata ta ce ita ta shekara goma sha da mijinta sai da suka yi aiwa hudu ba san sunan shi ba bakin gaske ta ba san sunan mijinta ba to mi take ce mai je kai tunanin mi take ce mai mijinta amma yanzu sunan shi tanko tanko ka dawo wani wata ma dan keta in an yi rashin sa'a yana da wani suna wanda bai son sunan to ta anne matsa mai luqmanu kawai don ta bakanta mere to wajibi ne mu tausasa kalimominmu ga matanmu ki tausasa ki ga mijinki yadda ka san a lokacin kana jin cewa kafin aurenta in ta ma magana mai daɗi kana zauwa cikin fada kana cewa kai yawanta ta faranta minwa to haka ya kamata bayan aure a yi hakan bayan auren irin kalimomin cewa Allah ya saka miki da alkhairi irin wance ina son ki tsakani da Allah irin cewa wance ke ni'ima ce kyauta ce daga Allah kuma da gaske ne kyauta ce domin irin ka nawa annawa da ba su samu auren ba irin ka ɗa nawa abokan ka ɗa nawa wanda suna nan suna ta fafutukar tamna ƙulla har yanzu ba su kai inda za su samun halin su yi aure ba da aka aure ni'ima ce idan Allah ta'ala ya arzuta ka da wannan ni'ima kada ka yi wasa wannan ni'ima ta kubce ma abu na biyu ƴan uwa a d- eh, na uku a kau da kai daga kurakurai mutum ya zama mai kau da kai ya kamata mutum ya zama mai yahuwa kada ya zama wanda shi a rayuwar shi kullun jiran yake a mai laifi shi wani idan ya auro mata to a gidan shi farmashin komando ne za a dinga yi kawai umarni na daga sama yadda ka san wahayi daga Allah ta'ala in yace ayi kaza ba ayi wato an samu matsala in yace ayi to son yake ta bambara da gudu ta je ta yi wallahi duk wanda gidan shi haka yake bai ji dadin aure ba in ya kai gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan shi za su bakanta mishi ya ce na ƙaurace muku wata guda sun bata mai rai ya je ya yi kwana ashirin da tara ya dawo su ce mai ah ba ka ce sai ka yi wata guda ba ya ce ai wata yana mutuwa ashirin da tara ko talatin ni ba kamar ba su tuba ba gidan annabi amma annabi ya yi haƙuri ya taushe ya ci gaba da mu'amala abinda kullum yake ce masa habban shi rifkan bil qawarir ku tausasa ma karau ita mace yadda ka san kwalba take yadda ka san kwalba ita kuma kwalba kaffa kaffa ake da ita to kada ka yarda wannan kwalba ta faɗo ta washe na daga cikin washewar wannan kwalba ka karya mata ƙwarin gwiwarta ta zama kamar baiwa shi wani ya maida ta kamar baiwar shi ta wanke mai tuwayi ta goge mai tuwayi ta yi daka ta yi niƙa ka gama ta shi kullum bishi-bishi babu wata kama wadda za a cewa ga ta nan kama ta mace kirki a dinga kau da kai game da kusakurai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruku mu'minun mu'mina kada mumini ya kyamaci yar uwarshi mumina matar shi in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in ya kyamaci wata ɗabi'a tata to zai yarda wata ɗabi'a idan cikin ɗabi'unta gaba ɗai akwai abin da baka so to in Allah ya so sai an samu wanda kana son shi ya ce kai wato wance ni dai babban inda take birge ni akwai ta da haƙuri baiwa a ce ka zauna da matar kawai a ce ba ta da unhwanin komi gare ka Allah ya ƙarya ce dole sai an samu ranar ta koda ɗa guda ne ka ce ni dai daɗi na da wanci in akwai alhamdulillah in babu kuma haƙuri take yi to kaga wannan kuma sai albarkacin noma a karma kallon sun yi kaɗan ko to shine nace sai albarkacin noma wadda aka same ta albarkar noma irin matan nan na dauri amma yanzu na yanzu 'yan jamulin ce ba ana kawo ta bane za a biyo mata da asusu uku da fayandi da adashe da zuba-zuba da fayandin sabini da fayandin robobi da ta butoci duka in ka kiya kuma a samu matsala a yana daga cikin abin da yasa maza suka shiga cikin damuwa yasa yanzu maza duk sun haɗe in ka gama tashi ta zama yan duma-duma shi ko duk ya haɗe saboda in ya samo dole-dole sai ya kawo mata tsoron kada ba a zuba fayan dittan ba adashi ta shiga hannu bakwai a tana adashi gidan wance tana adashi gidan wance tamna kulla tamna kulla to Allah ya dacar da mu amma ita wacce ne ya mata na gari su ne waɗanda ba sa cilasta ma mazansu abin da ba su da ba ta taɓa aza mijinta abin da bai da ba ta ce tana so a yi mata infirar ya ce wallahi ban da shi kenan ba ta sake taddo maganar don kar ta sa ya cikin kunci kar ta sa shi cikin damuwa wata ko ta haison sai dai sama da ƙasa su haɗe a in hito a rena ni a yi nuna ni cikin wari to da na an samu matsala ‘yan uwa mu zam masu kau da kai daga kurakuran matanmu idan ta yi kuskure kada ka ɗau ɗan kuskure kaɗan ne ka maida shi babba irin yadda wani ɗan abu kaɗan za ta yi ya mera shi babba sai ka ga kamar za a tashin duniya kan ɗan laifi guda misali da huwa abinci ne ta yi sai gishiri ya yi yawa yanzu yana cin abincin gishirin ya yi yawa to bala'in da za a yi sai ka aza tashin kiyama za a yi yanzu don Allah wanga abu ina amfanin shi baki sai yadda nika ta in yi wahala in samu kuɗin gaba keto ke cika gishiri ya mance da lokacin da yana gwabro layi yake yi na wake sai ya yi layi inda yake jiran kai wani wake ya kare ci ya kare shin to yanzu ina na zan samu ace akwai wani wuri inda aka surundu ce to yana zuwa layi ya kare wurin ya kare a ce to akwai inda aka dambu ya anne yawon gari ya mance da wannan lokaci amma saboda kuskuren ta guda ya anni ya girmama shi ya anni ya girmama shi kai ka aje tashin kiyama za a yi kan kuskuren ko kuma ta yi lattin dahuwar abinci kwana ya ɗauke ta ko kuma wani abu makamancin haka nan matuƙar ba ganganci ta yi ba to ka kau da kai shi ne abinda iyaye ke cewa ji kamar baka ji ba ka kau da kai ga kurakuranta kuma ɗan adam mai kuskure ne in ba ka son ka zauna da wadda ba ta kuskure to mala'ika ta kamata ka samu ba mutum ba ko kuma ka samu kare tunda shi kare shi ne wanda in kan ladabtar da shi yadda kaka so haka zai ma in ka ce ya tahi ya tahi in ka ce ya dawo ya dawo to amma kai da ka armo mutum ko ka samu robo shi zai ma yadda kaka so ɗari bisa ɗari amma kai da ka aje mutum dole wata ran in ka ce ya yi ma ya yi nawa wata ran in ya yi ma ya yi kuskure ba daidai ba wata ran tana tahiya ta haɗi wata ran ta yi kaza wata ran ta yi kaza da haka kada ka mance lokacin da kana gwabro kana matsa matsa akwai wani ɗakin wasu gayu da ake ce ma ɗakin matsa matsa to kakkamance irin wannan ɗaki lokacin da matallunku suna zarnin ƙatta gadara ta yi masan masat wani da rashi tana wata uku ba a wanke ta ba kajin aran ya ce mai saurin wankewa ne ma to jama'a mu kiyaye yanzu sai ka tuna da watan ni'ima da Allah ya ma yanzu an yi ma sabo amarya wadda ba ta yarda ka kwanta ba bisa sabo dara ba a shinkiɗa dara a sa turare a gyara dara ba a barin dara ta lankwashe wannan kai kasan sai ni'ima aure ‘yan uwa masu albarka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana kau da kai daga kusakuran da matan shi ke yi wata rana ummuna ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ana lisawa ta cikin matan annabi wa'anda suka fi kowa iya miya ta yoma annabi abinci ta tsaro abincin sai ta sako cikin akushi yanzu aisha da ta san abincin nan in an kai shi annabi ya ce zai yaba ya ce abinci yayi sai ta biga abinci ya faɗi kai yanzu ka yi tunani amarya ta yi abinci za a kai ma abokanka ka yi baƙi sai uwar gida ta kaɗa abincin ya zube ya za a kwashi dama hasada na take yan baƙin ciki to ya gidanku amma kun sami annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummukum mamaku ta yi kishi yake ce masa habban da ke kewaye da shi mamaku ta yi kishi bakin nan faƙat bai ƙara ba bai rage ba salon zance tausasawa a cikin zance da kawo da kai akan kusakuran matan shi yace mamaku ta yi kishi saboda ya san kishi ne ya sa ta ta yi wannan kuskuren amma bai girmama wannan abun ba ya maida shi wani tashin kiyama irin yadda muke a yanzu sai ya manci alherin ta gaba ɗai ɗan kuskure guda ya maida shi babba wanda daga cikin abubuwan da ke sa aure su mutu dandanan dandanan abu na gaba 'yan uwa cuɗayyar juna wurin taimaka ma juna ya kamata miji ya dinga taimaka ma matar shi mata ta dinga taimaka ma miji kada wai da an kawo ma mata ka aza cewa ga baiwa na an kama wadda dole dole sai ta yi wankin kwanoni dole dole sai ta yi kaza dole dole sai ta yi kaza ba haka bane jama'a in annabi zai cewa a tausasa ma karau mata waɗanda suke da taushin zuciya waɗanda suke da ƙasa ba masu ƙarfi ba to kada ka ɗau matarka kamar baiwa ya kamata matarka ta ji cewa ita ma masarauta take ka diba kaga ummu zarra ummu zarra abu zar'i da ya aure ta sai ya girmama ta ya ba ta duk abin da mata ke bukata a gidan miji bayan ya rabu da ita ta auri wanda ya hishi kuɗi ya hishi wadata ya hishi komi kai wanda ta aura bayan abu zar'in me yake ce mata kuli ummi zar'in wa miri ahlaki ki kwashi dukiya gaba ɗaya ki je ki kai gidanku in kina so ga dukiya ga abinci duk abin da ta kaso yace ta ɗoka ta kai gidansu amma ni ta ce falau jama'atu kulla shay'in a'tanihi ma balagha asghar aliyati abi zar tace wallahi in na hada duk dukiyar da yabban bai kai karamin kwanan gidan Abu Zar ba saboda yadda wancan Abu Zar ya nuna mata kulawa na daga cikin kulawar da ya nuna mata tace inda hu aqulu fala uqabbah wurin shi in ni magana ba ta ke imin mutane shiru irin yadda muke a yanzu tana magana ke yin mutane shiru da Allah da rashin tunani ci ne sakara wai shi gashi wanda ya kowa dan masani wanda ya kowa ilimi ta ce in na gayi magana in na gayi ra'ayina to bai cewa ra'ayinki bai yi ba sai dai a yi ƙoƙari a gyara min ra'ayin a ce a inda kaza an kai da ya yi kaza wannan kuma yana nuna cewa akwai musharaka wurin shawara a dinga shawartar juna matsalolin da ake samu kaso tamanin cikin ɗari a cikin zamantakewa aure suna da alaƙa da shige-shigen wasu waɗanda suke wajen auren sai su shigo cikin auren jama'a ku ba ku gani yarinya ce aka aurar da ita 'yan shekara ashirin ko sha takwas ko sha bakwai yanzu da ƙarhin cin tuwo mahaifiyar yarinyar za ta yi ƙoƙarin cewa sai ta san duk abin da ɗiyarta take yi in mijinta ya zo sai ta kira ta tun da su haije miyo so miki to ki yi ƙoƙari wanga ai ba ɓoye yake ba a wanga gari ko akwai labarin uwa da ɗiyarta mine ne suke ce mai sirrin uwa da ɗiyarta ko mai wani abu makamancin haka wanda sai da yayyawaita cikin garin ga wanda uwa ke kiran diyarta wance an yi kaza ce eh an yi kaza an yi kaza eh an yi kaza me ya kawo jiya kai da Allah ka san wannan da jin wannan ka san ba ba abi tafarkin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke da ki ba da diyarki to ke ba da ta ne ga hannun da kin natsu da shi to a wannan lokaci ya kamata ki bashi yuka da nama in za a tattauna in ma wata matsala ce adda kai a zauna a yi shawara me kake gani akan haka amma kada a yi ma yaro katsalandan akan matar shi ita ma kada a yi mata katsalanda akan mijinta irin yadda muke gani a yanzu wa yarinya da an auro ta zaka ga wata tsohuwar najadu munahuka tsohuwa dan ni ina ce mata munahuka ta zo inda yarinya ta ce to sai ke kama jikin ke san ho yanzu maza ba komi suka yi ma mata ba sai ke dinga asusu da ajiya saboda in salon ya tsuha a hushe ɗan asusun nan a yi sabo in ka shamil ya tsuha a tara kuɗin nan a sai sabo sai ta koya ma yarinya swata dan nan za ta sa ma yarinya a cikin kwakwalwarta ya kamata zan barauniya in ya bata jikka ta koma tsegumi jikka ta yi kaɗan amma ka diba ka kakannin mu shin kuɗi suke ba matansu shin ba a zauna lahiya ba an zauna lahiya shin menene bambancin rayuwarsu da tamu rayuwa a yanzu idan muka diba muka ce mu yi haƙiƙanin muƙaranar rayuwar da da ta yanzu za mu ga cewa ƙyalƙyali ya ja mu a cikin zamantakewa aurenmu ƙyalƙyali amarya tana son ta baza capacity uwar gida tana son ta baza capacity shi ma ango capacity to kaga ba a capacity babu kodala dole ta yi kokari ta tara kudin da za ta baza capacity Allah ya dace da mu ƴan uwa Aisha ta ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kama ma matan shi aikatau na gida wannan hadisi Imam Bukhari fitar da shi na daga cikin musharaka tsakanin mata da miji a dinga wasanni wa juna a dinga faɗa ma juna wasu maganganu waɗanda in an tuna su za a dinga cewa lalle an yi rayuwa ta jin daɗi da nishaɗi kadiba kaga annabin da ya kowa a duniya ya fi kowa matsayi a duniya wurin Allah babu mai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya yi tsere da shi da matar shi suka yi suka ya ce zo mu yi tsere suka yi tsere sai ta tsere mishi lokacin tana sabuwa amarya aisha radiyallahu anha ta ce bayan na yi ƙiba na yi nama sai annabi ce a tuwa sake tsere sai ya tsere mini sai annabi ya ce ɗaya da ɗaya can ke tsere mini yanzu na rama kadiba kaga yadda ake mu'amala ta tausasawa a gidan annabi amma shi wani da ya shigo da butoci ake ganowa ya ce kuma maza ku shige gababan ku ya taho kwararam kwararam ya shigo gida ke a ya shigo mai gida ya shigo wani ko da moto ma in ya shigo da kaji ya kabri ya kabri ga bukararab ce a ya shigo shina magana a shigo cikin tausasawa da nuna mu'amala mai kyau tsakanin shi da matar shi ba nan na ake ba abu na gaba a dinga yin shura shawarwari da fahimtar juna a wurin yanke ɗaukar decision a dinga fahimtar juna ita tana ganin cewa idan an yi kaza kaza zai bada shi kuma yana ganin in an yi kaza kaza zai bada to a tsaya a fahimci juna wa junansu ita tana ganin in ta aihu ya kamata ya sai mata gizina shi kuma yana ganin a ba gizina za a yi ba ejika sha biyar za a yi to a tsaya a tattauna yanzu kan gizina za ka ji wani aure ya lalace kan ta aihu bai mata gizina ba a bikke ta da ta yi aure mijinta ya mata loma sa ejika ɗari da ishirin to daga nan abin ya zama wani tashin kiyama ba ta dibin halin mijinta a tana dibin cewa halin mijin a bikkiyarta wannan shi kuma yana daga cikin abun da kuma ya lalata wasu auraye in ta shiga gidan abikiyarta da ta kalli wani sabon motif na wani abu cikin ɗakin to kai ka shiga uku dole sai an yi shi in ba a yi shi ba akwai matsala to a dinga zauna ana tattaunawa kuma abin da ke kawo wannan mahiyawanci yana da alaƙa da wasu maza ba zai iya yi wa matar shi wani abu ba sai lokacin wata munasaba daga biki sai biki ko daga sallah sai sallah ko na abu makamacin haka magana a ce matar shi ya ga wani sabon ɗinki ya yi mata a ba na ake ba amma shi bai yarda ya zauna da tsohon tuwaki a ya kamata kullum a gane shi da sabin tuwaki to ya kamata a dinga shawarwari a cikin gidaje annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya lokacin da ya ce masa habban shi a ji a aske kai ransu ya ɓaci saboda ba a ba su dama suka yi umara ba sun zo da niyyar umara kahirai suka hana suka ce sai shekara mai zuwa annabi ya ba su haƙuri ya ce ku je ku aske kai sai suka yi kawo su ji annabi ba ran annabi ya ɓace da ran shi ya ɓace sai ya zo gidan shi dama in ran ka ya ɓace gidan ka kamata ka zo sai ya shawarci matar shi ummu salama ya ce ga abin da na ce masa habbai su yi sun ƙi me ya kamata a yi sai ta ce ƙyala kowa da kowa je ka je ka aske gabansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito ya zauna yayi aski gaban su suna kallo yayi yanka gaban su kawai kuma cikin gida ya kyale su da suka ga annabi yayi su ma sai suka yi me ya kawo haka shawara da mata wani shi sirrin gidan shi gaba ɗaya yana fada maganar wani sirrin rayuwar shi ya shawarci matar shi a bana ake ba ya ga damar ya sai gida matar shi bata labari ya gina gida matar shi bata labari ya ce mata ba a ba su sirri a ba kowace mace ba yadda ka san ba kowane namiji ake ba sirri ba haka ba kowace mace ake ba sirri ba akwai wani namiji wanda in ka ba shi sirrinka to kamar ka aza ya bisa tirin tallami tsohi ka cewa in kana kashin ka kaggawa ne zamna abunka dan gaba zai kara ya ce kawai wai kaga kaza an samu matsala to da haka ana son shawarwari a tsakanin mata da mijinta tsakanin iyaye ma idan aka rasa fahimtar juna to iyayen su zauna su ma su yi shawara wa junansu matsalolin da zaka iske ana samun waɗanda ba su kai a maida su matsaloli ba suna da alaƙa da rashin shawarwai ya aure ƴan lakwal misali ya aure ƴan lakwal wadda za ta yi birebe ko bak a shi a tunanin shi yana ganin bai kamata ta ci gaba da lakwal ba amma kafin aure ya ce mu uwayenta za ta yi lakwal yanzu bayan aure sai ya ga cewa in an ce kullum ta dinga ta yi lakwal to akwai matsala matsalar kaza da kaza da kaza da kaza to me ya kamata yi a zauna in shawara yanzu lokacin da ya ce zai ɗoka sandan mulki ai mata shi ta to za ka iske ƙarshen auren ya lalace cewa mata ta ce in dai tana ƙarƙashina to wallahi ba ta lakwal ita kuma wata ta ce kai yarinya ta samu birebe ta zauna ta dinga ta zamman jamil a Allah shi ya bai ya ja ta ja ya ja ta ja sai kaga ƙarshe aure ya lalace in aure ya lalace yarinya ƙarshe ta koma koke da uwarta ce ba muke kashe mai aure me ya ka haka rashin shawarwari a zauna a tattauna to wance gaskiya ni ina son ki karatu amma ga abin da yasa a wannan lokaci nike ganin da an yi kaza a yi kaza da yayi abu na gaba a dinga girmama juna duk gidan auren da babu girmamawa to yadda ka san magini ne ya yi gina ya, ya shimfiɗa ƙarhuna wurin azatol sai bai azatol ba to haka yake gidan da babu girmamawa mata ba ta girmama miji miji bai girmama mata shi bai ma'ana holo kwan gida ne ana son tsakanin mata da miji a dinga girmama juna a dinga darajarta juna annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi yace fiyayyanku shine wanda yafi kowa zama na kware ga matar shi in an tashi bincike aka ce wai wani mutunan kwarai ne to wa zai kamata a tambaya matar shi wai wancan mijin ki mutunan kwarai ne ta ce eh mutunan kwarai ne to shi kenan mutunan kwarai ne wani miji muna ta yabon matar shi muna kai wance malama ce mutum mai kwarai ce muna ta yabon ta sai ya ce ah kai malam ka kana aiki da abinda ba malanta ba nace me horo yace to in ana son a gano mutum ne kwarai ta waza a tambaya nace kai da mijinta ita to ni za ku tambaya in ta kwarai ta in ba ta kwarai ba na kowa sani to wanga shi yake ce ma jarhul madmun ya jarraha ta amma bai gani ba kamar yana nuhin cewa ba sai ya gayyo ba ta kware ta ba ku dai na kuke ganin kamar ta kware ce to ana son jama'a miji kada ya yawaita zargin matar shi ya san mai ɗabi'u kwarai ta kau da kai kada ta ida waya ya ce da wa ki sallah na ji kina ƙasa ƙasa da murya to in ubanta ne hotai waya da shi son kake ta yi ma babanta magana kadas kadas baba ka san wata mace haka Allah ya jarabce ta to yanzu lokacin da ya ji tana kasa kasa da mura sai ya ce a dawa kike waya zargi ya fara shigo aka kau da kai da irin wayannan abubuwa sai in ka tabbata ka samu hujjoji wayanda ke nuna cewa mataka tana bin samari to ko shi zama za a yi ya kamata mata ta girmama 'yan uwan mijinta shi ma ya girmama 'yan uwanta wannan tunani da ke shigowa cikin matanmu na cewa dangin miji jarababbu ya kamata ya ta daga cikin kwakwalansu ki girmama su ki darajanta su saboda su suka rene shi suka tarbiyyantar da shi ki same shi yadda yake da sun bar shi dan tasha da baki same shi yadda yake ba kai ma lokacin da matarka take ga hannunka uwayen da suka girmama ta suka rene ta suka kula da ita sai ka same ta yadda take da sun bar ta ga tasha da baka same ta yadda take ba to ka girmama iyayenta ita ma ta girmama iyayenka abu na gaba na kusan ƙarshe shine ka dinga bayyana wa matarka soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani lokaci a rayuwar shi wanda bai bayyana wa matan shi soyayya an tambaye shi wa kafi so a cikin matarka yace Aisha bai boye ba irin yanzu a ce a kumya ake ji ba wata kumya in kana son mutum ga ya mai kana son shi kina son mijinki gayi gaban kowa kina son shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna soyayya shi da sayyida khadija bayan rasuwarta ta yi wafati amma sai ya yanke akuya ya ce a raba nama ga ƴan uwanta da abokanta saboda soyayya da yake mata abu na ƙarshe wanda yana da mahimmanci ƙwarar gaske tsakanin ma'aurata shine mai da mahimmanci ƙwarar gaske wurin tsabta da kulawa da mazharin juna wannan nukta na barta da ƙarshe ne saboda in jawo hankalin sabin ma'aurata da tsohin ma'aurata ita wata da ta aihu uku to ita jin take shikenan ta ƙara wanka kai mu ai yanzu dai shikenan Allah ba shikenan ba jin ta kai ita yanzu shi kenan komi ya ƙare ka ganta kashar-kashar ta yi masan-masat kuma wadda haka take son ya toye kwanta da ita ce wallahi ni dai mijina ya ƙaurace mini a ya dai ƙaurace makazamtaki kai yanzu ka san lalacewa ta kai lalacewa ka ga mace da garji da ka ji mace da garji ya karama kalla ya nuna ba ta ɗar malalle ba ta ɗar malalle ba bale garjin ya ɓoye tunda mu kakanninmu suna da wata istirateji idan kika cinanunki sun fara wasu sun gano babu maganin wasu a duniya kamar gishirin lalle wannan na san ma'aurata sun sa wannan karatu babban abin da ke kashe waso ga ɗiyamace shi da gishirin lalle da ɗarma lalle a sa gishiri to wannan bakin nan da ya lalace da ya goge za ka ga tunaninta sun dawo lahiya lau babu garji sumul sumul amma ka gama ce malam kabiru gombe ce da wani matsakaicin kadangare zai yi haka ya haka ya rasa mafaka sai ya shige cikin wasan to Allah ya dacar da mu a kula da tsafta jama'a tsafta ta jiki tsafta ta baki wani bai tsaya ya saurari maganar matar shi tana magana na eh kwarai da gaske eh babu matsala eh kwarai saboda tsoron yake tana magana baki da wari kamar wani masai masai ba a wanke baki jama'a wanda bai da aure bai gano wannan karatu amma shi mai aure ya san matsalan mace ta zauna da warin baki ba a goge baki wata kaga bakinta yayi yayi jajawur ya yi wani dallakin kamzo wani dallakin kai jama'a Adda yana cin goro.
to ba mata kadai ba har da maza Kwarai ku.
yadda ka san kana son ta yi ma ado ta sa turare to ita ma tana son kai ma ka yi mata ado ka sa turare wani in ka ga hannun shi saboda garjin hannun shi in ya tanka tsawa mari sai ka azari za ta an kanka ma billahi lazi ni na san wanda hannun shi da sifefa ya ka goge shi billahi lazi da sifefa ayan san sifefa da aka guga katako ko wallahi na san shi da sifefa ya kasa yana gugata karkar kuma da haka yake son ya ji matar shi da jikinta da taushi da laushi kai ba Allah yadda kake son ta yi matsafta haka ita ma tana son ta yi mata tsafta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li ni ina yi wa matata ado in yi mata kawa kamar yadda take mini kawa dan Allah ya ce wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf irin abun da ke gare mu su ma mata suna da shi na haƙƙi haƙƙin da duk kake tunani ka samu ga matarka to ita ma tana son ta samu wannan haƙƙi yadda kake son ta yi ma tsafta ita ma tana son ka yi tsafta yadda kake ka kula da kana son ka ga matarka da tuwayi masu kyau ita ma tana son mijinta da tuwayi masu kyau amma yanzu lalacewa ta kai inda a bangaren mata in fara ba da misali da ka ganta da sabuwar inuwa kasi to kakin a ce uffin ɗanta zai fara kuka wallahi sai an tai da shi
Ya gane ta.
ya gano biki za ko hita za ta yi bale Allah ya jarabci mutum ya aure mata ma'aikaciyar gwamnati capacity ta gaba ɗaya wurin aiki na yake ba gidan miji ba ta yi ado ta cakere ta hita wurin aiki amma magana a ce ma miji a yi ma miji ado a yi ma miji kawa ba nan ne ake ba shi ma ya kai inda da ka gan shi da sabon tc to akwai wani ɗan biki ko kuma zanen suna sannan na za a gogewa ko sai ran juma'a a goge tc a hita masallaci magana ya yi ado ya zauna ta ce ina za ka ce wallahi ke nema ado to ba nan ake ba ce a duniya fa ba dan wasa mun ka zo ba to tun da ba dan wasa ka zo ba dan me kai aure da haka ‘yan uwa mu yi kwaɗayi ƙwarar gaske wurin zauna da turare da ƙamshi mu dinga sa tufafi masu kyau mu dinga yi wa matanmu kyaututtuka ka dinga yi mata wata kyauta ka dinga ɓata lokacinka ko gyara lokacinka tare da matarka don kan mu ce mai ɓata lokaci ka dinga hidda mata kewa kana zaunawa kana hira da ita ka yi ƙoƙari ka koya mata addinin musulunci wanda shi muka fara da shi kuma muka ruhi da shi ta san ƙabli da baki ta iya karatun addinin musulunci ta je makaranta in baka iya koya mata karatun Fatima Allah ya ƙara mata yarda diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matar Ali bin Abi Talib ita ce shugaban matan aljanna ta hidu wata mace matsayi a duniya diyar Annabi ta ne wa mijinta aiki har sai da ya kai taura ta hito mata ga hannu diyar Annabi tana aikin ɗokar ruwa ta yi daka ta yi kaza sai da taura ta hito mata ga hannu wannan kaga kalubalen yan matan da ke cewa ba su aiki gidan mishi ga diya annabi wadda ta hike ta hi uwarki ta hi ubanki ta hi kowa a duniya amma ta ne wa mijinta aiki sai da taura ta hito mata sai ta zo ta ce ma annabi ina da za ta sama mini da aiki wadda za ta kama mini aiki annabi sai ya gano cewa akwai matsala yanzu diyar shi fatima ba 'yar aiki take bukata ba tana buƙatar a gina ruhinta ne a cikin karatun addinin musulunci sai ya ce mata je gidan mijinki ki dinga cewa subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kullun ki dinga yin wannan azka in ki yi su Allah zai mantar da ke waɗannan damuwa da kike ji na aikin mijinki annabi ya fahimci shaidan ne ke son lalata auren sai ya gyara auren irin yadda ya kamata latizawa su zama shi ta dawo gida ta kawo ƙaran miji sai ya ce mata to inda an yi kaza da an yi kaza koma gidan mijinki ci gaba da haƙuri ba a yi zamanki ni za a yi maɗiya ta walaƙanci uban wa isa yi maɗiya ta walaƙanci zauna wa ki zan ƙwato miki haƙi kisan mu ta ƙarshe labarin watan amarya wadda mijinta ya ce ya kamata a yi da huwa special na gayyato abokaina farfesa mansur sokoto ya ba da ta a cikin littafin shi abokin hira ya gayyato abokan shi manya-manyan abokai sai kwana ɗoke ta ba ta yi da huwa ba yanzu da ta dawo da ya dawo sai ta ga cewa kai bari ta dama mai koko makoyin da ya tota cewa ne na yi kuskure ya hemin an yi kaza an yi kaza shi ɗan ya shiga kwana ya ɗoke a kawai sai ta ce kai ni ya kai ai koko na ga hina a ta yi a sha sai mai da ta gidansu da tattahi gida babanta ya ce mike faruwa sai ya kira mijin sai ya gaya ma uban ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai uban ya kira uwarta ya ce kawai a dafa koko da tattaho da rana ta sha koko da marece ta sha koko bata gane ba gobe ta sha koko banda gobe ta sha koko bata ce kowa ta mai da koko ita da kanta ta mai da kanta gidan mijinta to wannan ya kamata tsohin gida da latizan gida su san dattako da sanin ya kamata a wannan shi ne ƙarshen wannan muhadara muna roƙo Allah ta'ala wannan aure Allah ya bada zaman lahiya a cikinsa Allah ya bada zura ɗaya ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum